أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي ashirin da uku ga watan biyu hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha uku ne ko watan turawa sha biyu ga watan sha ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta ɗari da arba'in da bakwai cikin suratun nisa shafi na ɗari da ɗaya a yau za mu tashi akan wannan aya da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan zama na karatu da za mu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabata. Allah subhanahu wata'ala ce ma ya fa'alu Allah bi azabikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
الله سبحانه وتعالى يتي ما يفعل الله بعذابكم مي الله زي wato da azabtar da ku ma'ana muka ce wannan ba'un litta'diya shi fi'ili na fa'ala idan yayi ta'addi da ba'un yana nufin yasna'u ko intafa'a kinan ma yantafi'u Allahu bi'azabikum ko ma yasna'u Allah bi azabikum mi Allah zai yi bi azabikum muka ce malamai sun yi sabani akan bi azabikum shin shi wannan suna na azab an yi idafa shi ne zuwa ga fa'ili ko ko an yi idafa shi ne zuwa ga maf'ulun bihi ko ba haka ba mun ka ce in an ce an yi idafa sai zuwa ga fa'ili zaman to kum shine fa'ili kenan mi Allah zai yi da azabtar da kawunan ku da za ku yi wajen bin sa akan yin ibada Allah ba zai amfanu da wannan ba mun kawo ayoyi mun kawo hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi na Aisha radiyallahu anha bayan wata mata ta zo ta kawo mata ziyara sai tana ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin kokarinta na ibada sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mah ko mahin alaikum bima tutiqun ku tayi sallu alaikum bima tutiqun ma'ana an umurce ku da abin da kuke iyawa na ibada fa wallahi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce na rantse da Allah la yamallu Allahu hatta tamallu Allah ba zai gaji ba sai kun gaji in kai aiki na lada Allah ba zai gaji wajen baka lada ba ko ba haka ba to wannan hadisan kuma sai an yi hattara don dan kala kato ko dan qur'ani suka ja ce wai an ce la yamallu Allahu Allah ba zai gaji ba hatta tamallu sai kun gaji kenan wannan hadisi ya nuna Allah yana gajiya shi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub to wannan hadisi ai kariya ne alai to abinda ake nuhi wai Allah ba zai bar ba ku lada ba sai kun daina aiki shi ne abinda ake nufi ba wai adadin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gaji kuma wannan min babil mushakala ne dan adam shi yake gajiya kamar inda an ka ce nasullah fa nasiyahum kaga ba an rufin Allah ya manta su ba ko alqur'ani ya zo da wannan usulubi ko ba haka ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ina fatan an fahimce ni da kyau sannan kuma akwai hadisi na Anas bin Malik yake cewa dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama alaihi manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da khala wata rana ya shiga an gane ko ya shiga a masallaci fa idza hablum mamdudun bayna sariyatayn sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da wata igiya wadda an sanya ta tsakanin wato abin nan na masallaci gimshikan masallaci guda biyu fa qala sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ma hadha alhab me yasa aka sanya wannan igiya qalu sai suka ce hadha hablul li zainab wannan igiya ce ta zainab matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zainab bint jahsh an gane fa idza fatarat idan ta gaji tana ibada ta'allaqat sai ta rata ya kanta ko ta rata ko ta jingina ga wannan igiyar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la a'aha halluhu ku kwance wannan igiya liyusalli ahadukum nashaqa mutun yayi ibada matukar yana cikin nishadi da kokari fa idza fatara idan ya gaji falyaq'ud ya zauna ba a son ka matsa saboda zaka kai inda zaka kasawa har yanzu kuma akwai hadisi na Aisha radiyallahu anha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa idza na'asa ahadukum idan dai daga cikin ku ya ji bacci an gaje ya kama shi ko ba haka ba wa huwa yusalli yana cikin lokacin sallah falyarqud to yayi bacci ya kwanta hatta yazhaba anhu an-nawm har sai bacci ya sake shi fa inna ahadakum domin ɗaya daga cikin ku bai sani ba idza salla idan yayi sallah idan yana yin wa huwa yan'az yana cikin bacci an gaje yana rinjaye sa la'allahu yazhabu yastaghfir fa yusubba nafsa tana yiwa ya je wajen istighfari sai ya zagi kansa bai da labari kaga wannan dai a takaice dan ga hadisan mun kawo saboda suna nuna cewa Allah bai amfanuwa da komi bi azabikum ai bi ta'zibikum anfusakum idan kun ka azabtar da kawunanku in mun ce mudafun ne ila fa'ilihi ina fatan kun fahimce da kuma ayoyin da suke zuwa waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala bai tsananta muna a cikin addini ba ko ba haka ba wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaikum shahidan wa takunu shuhada 'ala an-nas da sauran ayoyi amma in muka ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum yana nufin masdar ne wanda an kai idafa zuwa ga maf'ulihi kenan Allah ba zai amfanu da komai ba in ya azabtar da ku wannan zai nuna mu da cewa kenan azabar da za a yi makafirai dan laifin su ne dan abin da suka aikata dan Allah bai amfanuwa ba dadi yake ji ba ko zai huce hushinsa akan wani ko ba haka ba in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد Allah bai wai dan Allah ya azabtar da kai ba wani daɗi zai ji ba kuma ibada in kai kai ne zaka cin amfaninta domin kai ne za a balada sai zama to dan Allah ba zai amfanu ba dukkan su malamai suka ce ma'anar ayat tana ɗauka su don haka ba a cewa bi azabikum Allah ba zai amfanu da wani abu in kun azabtar da kawunan ku kun yi wata ibada kuma Allah ba zai amfanu ba da azabtar da ku ya ji wani daɗi a'a yana sakan ka muku ne akan ayyukan da kun ka aikata in shakartum in kuka gode ma Allah ko ba haka ba kuma in an gode zai ƙara la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid wa amantum kuka yi imani da ababen da Allah ya umarni a yi imani da su wa kana Allah shakiran alima Allah ya kasance malamai suka ce wa lam yazal kuma bai bushe ba shakiran mai godiya ne ga wanda ya masa aiki ya lullunka masa lada aliman Allah masani ne ga wanda ya cancanci an gane a sakan ka mishi domin nan ana magana kan munafikai da masu imani kenan Allah ya san abin da a cikin zukatan wanda ya don Allah Allah ya sani ya cancanci a bashi kuma Allah subhanahu wataala masani ne ga dukkan komai sai Allah ce la yuhibbu Allahu al-jahr لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
الله سبحانه وتعالى يتي لا يحب الله الله سبحانه وتعالى بايا صن الجهر بالسوء فرشي كو بين ممونا مغانا من القول دغزنتي إلا من ظلم سي وند أكا ظالمتا أنا متاشي يا تفرقو ما لم يسني بياني سكتي تو أنا ذنشن ibada da munafikai sai aka zo zancen cewa kuma Allah baya so ina fatan kuna fahimta na to menene alakar zancen magana da mummunar magana da kuma zancen ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ko kuma halayen munafikai ko abinda sura take karantar da shi ma'ana abinda malaman tafsiri suke ce ma ilmul munasaba ilimi ne ayoyin alqur'ani an ce uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir to me yasa daga zancen munafikai ko masu imani ko ba haka ba ko zancen ibada wadda kuke ɗora ma kanku mai tsanani ko kuma zancen azabar lahira kuma sai aka dawo la yuhibbu Allahu al-jahr bisu'i min al-qawli illa man zulim idan baka sani ba sai ka je ka aikata banna shi yasa malamai da dama suke cewa akwai littattafan da aka keɓe dan a tattaro ayoyi kan mawdu'i guda ayoyin da suka yi magana kan shirka a hada su wuri guda ayoyin da suka yi magana kan yima iyaye biyayya a hada su wuri guda waɗansu malamai irin su Sheikh Ibn Uthaymeen suka ce wannan kuskure ne a basu ba sai an haɗa su ba tunda ba tafsiri ne za a yi ba an gane ko to kuma akwai wani daga cikin mustashriqin kafirai ana kiran shi Lambo yayi irin waɗannan littattafan ya haɗa ayoyin Alqur'ani mawdu'atul Qur'an waɗansu malamai suka ce kai akwai abin zargi domin su turawa a wajensu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira Alqur'ani ko kuma bai da ilimi to kenan can ya yi maganar kaza can ya yi maganar kaza bai tsatsara su su ko sai suka sai suka tsara ga haka dai ana zargin wato sun aikata wata aika aika a cikin wannan al'amari ina fatan kuna fahimta ta to malamai suka ce dalili suka ce nan da Allah ya kawo la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa man zulim suka ce saboda an yi zancen munafikai a cikin wannan sura gurare daban-daban ko ba haka ba tunda an kawo abubuwan da suke aikatawa wa inda minkum laballa yubatti'an فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا قاسونا دي آيوين سكي مغانا أكرسو to sai aka zo aka nuna la yuhibbu Allahu al-jahr bisu'i min al-qawli illa man zulim Allah ya nuna mana cewa akwai adab bayanin da aka yi na munafikai da halayensu ba dan wani abu ba saboda a nuna muku uzuri sharrin su yayi yawa ko ba haka ba to in sharrin mutun yayi yawa ya halatta a ambaci muna na ababen da yake aikatawa dan kawai ne ga kamar Allah ya tsananta akan su ina fatan ku fahimci wannan da kyau wadansu malamai suka ce a'a bayan wannan ma za a kalli cewa za a koya ma muminnai adabi an gane dan kada yanzu bayanan da aka yi na munafikai da mutum ya aikata aiki na munafunci mu zabi mu cewa ne munafiki ne mu koma mu aza wato tukunya ta bayanai wato a kansu ma'ana kenan za mu dafa su an fahimci wannan da kyau malamai suka ce to saboda wannan aka zo la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa man zulim a gane wadansu suka ce a'a saboda wadansu za su musulunta daga cikin su bayan sun musulunta kuma a ci gaba da aibantar da su to sai Allah ya nuna wannan in ba wanda ya zalunci ba kuma yana akan zaluncin bai daina ba to kuma bai dace ba a suna ma mutum ya aikata kaza ko ya aikata kaza ko ya aikata kaza ina fatan kuna fahimtar dai abinda malamai suka faɗa wannan bayan sa hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul bukhari wato mahmud ibn rabi' ya yi riwaya daga isban dan malik ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana shi Isban ya samu matsala a idonsa lokacin da ya zo Madina sai ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi sallah a wurin domin sahabbai suna irin wannan su kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wurin saboda su wato su yi tabarruki neman albarka ne to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah wato sahabbai suna zance wa ashabu yatahaddathuna bainahum suna wato magana ko suna fira an gane ko shikenan thumma asnadu uzma zalika sai suka danganta uzma zalika girma al'amari ko ba haka ba wa kubrahu da kuma mafi girman sa ila malik bin dukhshan sai suka ce malik bin dukhshan shine yayi kaza shine yayi kaza shine yayi kaza qalu suka ce wa waddu annahu law da'a annahu da'a alaihi sun yi burin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Malik bin Dukhshim addu'a ta Allah ya halakar da shi fa halaka ya halaka wa waddu asabahu sharrun suna burin sharri da ya sami wannan bawan Allah fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-sala manzon Allah sai ya kare sallah bayan ya kare sallah وقال سيتي أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ashe ba yana shaida cewa ba babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah ne qalu suka ce innahu yaqulu dhalika wa ma huwa fi qalbihi yana faɗa ne kawai a baka amma ba ta kai ciki ba ko ba haka suke cewa ba ba ta kai ciki ba wa ma huwa fi qalbihi qala sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار babu mutumin da zai shaida wa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzan Allah ne fa yadkhul an-nar ya shiga wuta aw tat'amahu ko ko wuta ta ci shi wannan hadisi kamar Abu Hatu Imam Muslim ya rawaito shi ba kamar da nace Imam Bukhari ba a takaice abinda muke son mu ce anan kaga nan an kautar da su daga shiga cikin wani al'amari wanda ba su da ilimi a kansa shi yasa musulmi sai mun yi takatsantsan wato jin wato jingina laifi ga wani sai an tabbatar da ya aikata abin kuma babu wani uzuri domin kalima ta kafirci a musulunci an halatta ma ka faɗe ta don ka tsira man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ina fata amince da ba haka bane da a shiga a ce wani kaza kamar yadda yanzu ɗalibai ilimi suka koma za su zauna su ne za su aza mizani na zagin manya manyan malaman musulunci wani fasik ne wani mulhid ne wani kalam farig ne jahilai su ma su ɗauka wani kaza wani kaza wani kaza baka san abin da ke cikin zuciyar mutum ba baka san dalilai ba amma zaka bi diddigi ɗaya bayan ɗaya wanda insha Allah ta'ala zuwa gaba akwai ayoyin da za su zo za mu yi bayani kan wannan sannan kuma abin da ke nuna wannan akwai hadisi na Usama dan Zaid lokacin da suka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je su kai hari a wani wuri sai wani mutum ya ga wato Anas ya doso shi Usama bin Zaid afwan ya doso shi sai ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya sa takobi ya fille masa kai bayan ya zo ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan me zaka kashe shi yace a'a ya faɗi wannan khaufan min as-silah saboda tsoron makami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la shin ka tsaga zuciyar shi kaga cewa ya faɗe ta ne don tsoron makami ko ko ya faɗe ta don gaskiya fa ba za la yukarriruha Usama dan zai yace bai gushi ba yana maimaita ta hatta tamannaitu har na yi burin anni aslamtu yawma idin dare a cikin nan dalin musulunta duk ayyukan da ni sai daga ta rayuwa su lalace ina fata an fahimce ha to dan haka dai a takaice ba a buɗe kofa ta zagin mutane da yin abin da aka ga dama a kowane lokaci illa man zulim sai wanda an ka zalunta ina fata an fahimce ni idan muka dubi farkon wannan aya ta bude da wani abu shine an ce la yuhibbu Allah Allah baya so an gane Allah baya kaunar kaga wannan zai baka abu guda biyu na farko shin menene Allah baya so sai malamai suka bi ayoyi ɗai bayan ɗai a cikin alkur'ani wanda suke nuna Allah baya son wani baya son mai aiki iri kaza baya son mai aiki iri kaza abu na biyu mafhumul mukhalafa na wannan aya kamar yadda malaman usulul fiqh suke faɗa yana nuna kuma akwai abin da Allah yake so ko ba haka nan bane in an ce ba ni son kaza ina son kaza ko ba haka nan bane to sai malamai suka bi diddigin su suka ce to a cikin alkur'ani Allah ya nuna baya son masu ƙetare iyaka ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innahu la yuhibbul mu'tadin inna Allah la yuhibbul mu'tadin sannan kuma aya ta zo wato a cikin suratul a'raf ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin sannan kuma Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kaga ashe masu ketare iyaka Allah baya son su Allah baya son masu ta'addanci balle a dauko wannan riga a saka ma musulmai a ce su ne yan ta'adda alhali ko addinin su ya nuna ba son su yi ta'addanci kenan musulmi ba ta'adda ba yan ta'adda bane sannan kuma Allah baya son banna والله لا يحب الفساد كما قال الله فدابا واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل كوwace irin banna Allah baya son ta ina fata an fahimce ni sannan Allah baya son kaffarun afim an gane ni wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim duk mutumin da yake mai yawan kafirci mai yawan zunubi Allah baya son sa sannan kuma Allah baya son alkafiri da kafirai ko ba haka ba yace qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu alkafirin kuma ka ayi fada a cikin suratul rum yake cewa wallahu la yuhibbu alkafirin yace alladhina amanu wa amilus salihati min fadli innahu la yuhibbu alkafirin sannan kuma Allah baya son wa kuma baya son azzalumai wallahu la yuhibbu adh-dhalimin kuma haka ce ba wali yumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaq al-kafirin sannan ce wallahu la yuhibbu adh-dhalimin zalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikr al-hakim sannan kuma ya faɗa a cikin suratul shura ce baya son azzalumai wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin sannan kuma Allah baya son mai takama kuma baya son mai girman kai ko ba haka ba wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur a cikin suratul hadid da cikin suratul luqman inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura a cikin suratul nisa mai alfahari mai takama sannan kuma Allah baya son mai yawan yaudara Allah baya son mai yawan aikata zunubi inna allaha la yuhibbu man kana khawanan asima yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allah sannan kuma Allah ya kawo anan baya son mai bayyana mummuna da mummunan zance ko ba haka ba la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima sannan Allah baya son masu banna al-musrifin ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato wa kul washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin Allah baya son masu banna يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين هكذا فدا أتكلم الأنعام إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا ده سورة آيوين القرآن سنكم الله سبحانه وتعالى بايا ثم صيم قناء بايا كسا ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين كما أتكلم سورة القصص ما يفعل أتكلم سورة وتقصة قارون والله إن الله لا يحب المفسدين سنكم الله بايا صن ما سيودا tara inna allaha la yuhibbul khaidin a cikin suratu al-anfal sannan innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya son masu girman kai ko ba haka ba inna allaha la yuhibbu kull khawanin kafur Allah baya son dukkan mai yawan wato yaudara mai yawan kafirci an gane ko sannan Allah bai son masu alfahari an gane ko innahu la wato wato إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين كما هكذا بني الله بايا ثم سيئا الفهري da haka dai a takaice kaji ayoyin alkur'ani kaji kuma abinda Allah baya so dan haka sai ka duba waɗannan Allah baya so su Allah baya son kaza Allah baya son kaza sai ka kalla a cikin kuma hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah hakika Allah yubghidu kulla ja'bariyin Allah yana kama duk mutumin da yake al-ja'bari menene ja'bari kalima ce gariba ko ba haka ba jimun ainun dha'un ra'un ya'un malamai suka ce al-ja'bari shine al-fadhu mai yawan hushi al-ghalib an gane mai kausasawa a cikin al'amurra, al-mutakabbir mai girman kai, wadanda suka ce a'a shi ne allabiyan tafi hubi malisa inda, mutumin da yake takama yake nuna abin da baya da shi shi ne wanin kuma alhali ba shi ba ne. Waɗansu malamai suka ara suka ce kai shi ne wafihi ƙisa, mutumin da yake akwai gajirta tare da shi, wanda kuma wannan fassara ta cewa akwai gajirta mu za mu kauce mata don saboda gajirta halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala dan adam bai da hannu a ciki. An gane ko kullu ja'bariyin jawwab sannan kuma jawwab wanni ake nufi da jawwab jimun wawun mushaddada alif an ka ce alif baqi da wa'un sun ka ce zwali sun ka ce aljamu' almanu' shine aljamu' mai yawan wato tara dukiya almanu' shine mai hana dukiya innal insana khuliqa khalu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a ba a san mutum shine kuma abinda yanzu masu hali suke so ka tara dukiya ka tara dukiya ka tara dukiya ba ka ba kowa sai wanda kaga dama ka walakantar da mutane ka bautar da su sannan ka basu ko kuma sai ka samu tun sabon Allah sannan ka bashi amma mai yi ma Allah aiki to ba ka bashi sai dai kai mai walakanci ko ko sai ya zo ya ruka to kaji Allah baya son irin waɗannan mutane an gane ko waɗansu malamai suka ƙara da fassarar shi aljawab suka ce kasirul lahmi mai yawan nama mai kiba kina za a ce ko tun ba a cewa mai yawan nama alhali shi ma wannan wato halitta ce ta Allah bai dace mutum ya shi daga cikin shi ba mukhtalun fi mishiyatihi mai tsayya na takama a cikin tafiyarsa waɗansu kuma sun kace dakhmun shine mai girma sayyah mai yawan wato kuwa mai daga murya mihda mai zubarwa ma'ana kenan ko mai zubar da mutuncin mutane ko ko mai sa su asara wasu suka ce a saminun saqilun shine mai mai kaga da adana yace shi da mai ko akwai matsala saqilun mai nauyi min al-ashari saboda girman kai wa sanaqum saboda ni'ima wa qila al-qasir al-batin wa da suba da suka ce shine gajere mai kanin ciki ina fata an fahimci to in dai muka kalli waɗannan fassarorin duk abin da yake aiki ne na ɗan adam to ana iya zargin shi da shi amma a ce halittar mutum wannan ba za a mayar da ita zuwa gare shi ba illa sai in ya kasance wannan ɗabi'a sai ce ina fata an fahimce ni ko kuma mafi yawancin mutanen da adda ni'ima ba su yi imani ko ba haka nan bane mafi yawancin mutanen da suke da ni'ima suna da matsalar mu'amala ina fata an fahimce to shi yasa sai waɗansu malamai suka kawo wannan ba dan suna da kiyayya da masu kuɗi ba kawai mai kuɗi ce kaga malaman nan suna yi mana wasu abubuwa sai mun kabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan mutumin wanda Allah baya kaunarsa jifatun billaili matsai ne ko mushe ne a cikin dare ma'ana in ya kwanta ya da kasan wato mataccen kare ya mutu ya daga baki shi na saraka himarun bin nahar sannan kuma jaki ne da rana sarkin aiki ko ba haka ba shi dai a samo duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alimun bid dunya masani ne da duniya ya san yadda ake yi a tara duniya fa ya waye ya iya cin amana ya iya 419 ko ba haka ake cewa wannan zamani 419 suka ce ta samo asali ne daga 419 katar an naf saboda wani mutum ne matuci a Najeriya ya iya yaudarar mutane to lambar motar shi 419 sai aka sanya musu suna M419 ina fatan kun fahimce ni to dai a takaice wannan mutum Allah baya son sa Ibn Hibban shi ya fitar da wannan hadisi kuma Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan hadisi kuma ya zo akan wasu cikin wasu littattafai da riwayoyi da dama daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar Suraqa dan Malik sannan kuma Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi Abu Dawud da At-Tayalisi ya fitar da wannan hadisi a takaice dai wannan hadisi ingantacce ne ina fata mun ne to kazo dan Allah baya so to in muka duba sai mu gano cewa to eh an samu waɗanda ba a so ya kamata a samu kuma waɗanda ake so ko ba haka nan bane to su waye ya Allah subhanahu wata'ala yake kaunar su daga cikin su akwai almuhsinin inna Allah yuhibbul muhsinin ko ba haka nan bane wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin a cikin suratul baqara wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wallahu yuhibbul muhsinin kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ali imran الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى ينصر سبحانه وتعالى حكى فلا في سورة المائدة يتي والله يحب المحسنين كم آية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا سنوكم daga cikin waɗanda Allah yake so akwai at-tawwab an gane ko shine mutum mai yawan tuba akwai al-mutatahhir mai yawan tsarkaka mai tsarki Allah yana son wannan inna Allah يحب التوابين ويحب المتطهرين sannan a cikin suratul tauba yace wallahu yuhibbul mutahhirin in kana so Allah ya soka ka zamanto mai tsarki ka zamanto mai yawan tuba sannan kuma suwaye Allah yake so akwai almuttaqi da sune masu jin tsoron Allah bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin ko ba haka Allah ce ba sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana son almuttaqina ya faɗa a cikin suratul tauba har yanzu so biyu bayan wancan aya wanda ta gabata cikin suratul ali imran Allah subhanahu wata'ala ce fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin sannan kuma daga su waye Allah yake so akwai al mutawakkilin su ne masu dogaro ga Allah Allah ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin sannan daga cikin mutanen da Allah yake so akwai al muqsitin su ne mutanen da suke adalci an gane suke kwatanta gaskiya Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ma'ida ce fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna Allah yuhibbul muqsitin sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul hujurat yana son al-muqsitin yace wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtasalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin sannan ya faɗa a cikin suratul mumtahana yana son al-muqsitin la yanhaakumullahu 'anil ladina lam يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين sannan kuma Allah yana son masu yin jihadi don Allah inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus sannan kuma Allah yana son as-sabirin su ne mutanen da suke masu haƙuri وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين كاغري أتكيشي cikin wannan aya daga la yuhibbu mun samu wato mutanen da Allah subhanahu wataala baya so su sannan kuma yuhibbu tunda shine mafhumin shi mun samu mutanen da Allah subhanahu wataala yake kaunar su muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin wadanda yake kauna a duniya kuma da lahira ko ba haka ba dan haka aiki zaka kalla to sai malamai suka ce a nan dole sai mun kalli wani abu akwai at-talazum abinda ake ce ma at-talazum shine da an ka ce Allah baya son misali masu ta'addanci ko ba haka ba kenan bayan baya son masu ta'addanci kuma bai son ta'addanci in Allah bai son mai aiki kuma bai son aikin ko ba haka ba sannan kuma Allah bai son mai son mai wannan aikin nan ne aiki shi Allah bai son ta'addanci bai son masu ta'addanci bai son masu son masu ta'addanci masu goya musu baya an gane wannan to haka kuma Allah yana son adalci kuma yana son masu adalci sannan kuma yana son masu son masu adalci sai ka fahimci wannan da kyau kenan dole ya zamanto kai baka zalunci ko ba haka ba sannan kuma kai baka son azzalumi kuma baka son mai son azzalumi to ku ko yanzu ko kun ga akwai wuya ko da mutum bai zalunci dan uwansa na zalunci sai ga yana kaunarsa ko ba haka nan bane illa man rahimallah dan haka dai akwai matsala wannan wurin sai dai wanda Allah ya tsira Allah ya tsira da mu لا يحب الله الجهر بالسوء Allah baya son bayyana mummunan zance ko magana min alƙawli daga zance illa man zulim sai wanda aka zalunce shi malamai sun yi sabani akan wannan istisna'i shin wannan istisna'i ne munqata ko muttasil kaga nan wata sabuwa ce in an ce istisna'i shine togewa ko togaciya kamar da ake faɗa a cikin wata Hausa an toge an fidda to nan akwai muttasil akwai munqata akwai in an ce muttasil shine wanda haɗe yake in an ka ce munqati akwai wanda arabe yake to nan inda matsalar take ya zaka yi ka gane wanda an haɗe da wanda an rabe bari mun ba ka misali in muka ce qamal qawmu illa zaidan mutane sun tsayi sai zaidi kaga muttasil ne domin alqawmu mutane shi zaidun yana daga cikin mutane amma in ce qamal qawmu illa himaran dukkan mutane sun tsayu sai dai jaki kaga jaki bai daga cikin bai daga cikin mutane sai zaman to munqati don ku fahimta da kyau shi yasa da kawo wannan to malamai sai suka magana biyu sai suka ce to nan la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawl illa man zulim sai suka ce muttasil ne a hade shi to in an ce muttasil ne al-jahr bis-su'i wato bayyana mummunan magana illa man zulim sai wanda an ka zalunta kaga dan adam ba magana bane kenan bai dace a ce an yi istisna'in dan adam daga magana ba kun fahimta da wannan da kyau tunda mutum ba jinsi bane na magana to sai malamai suka ce a'a a nan sai ka duba wato akwai haƙƙu da an kai ai la yuhibbu Allahu al-jahr bis-su'i min al-qawli illa jahra man zulima sai bayyana wa wanda aka zalunta domin al-jahr bis-su'i al-jahr bis-su'i ana istisna'in magana ne cikin magana ba a istisna'in dan adam daga magana ko a yi istisna'in magana daga dan adam kun fahimci wannan da kyau wanda suka ce a'a لا يحب الله الجهر بالسوء من القول متصل لي أما أبن ذا مقدر مشي شيء الجهر كنن ننسوناني أما أنا نفين واتو مي أي كتاوا وللوكتي ذا أزود المصدر أما أنا نفين واتو شيني اه واتو اسم الفاعل إنتي هذا عادل وانا مي عادل شيني إنتي هذا عدل وانا شيني عادل شي دكالشي وقا وانا كمان نايم مبالغة لي تو كنن la yuhibbu Allahu al-jahr nan la yuhibbu Allahu al-mujahir Allah baya son mutumin da yake bayyanawa bisu'i min al-qawli to sai zaman to kaddara shi zakai wadansu malamai suka ce a'a fa'ilul masdar ne aka shafe kilan la yuhibbu Allahu al-jahra ahadin jahara ahadin bisu'i min alqawli dai daga cikin mutane ya zama to ya bayyana mummunan magana illa man bin wadansu malamai suka ce a'a nai illa munqati kenan Allah baya son bayyana mummunar magana illa man zulim lakin man zalam sai dai wanda an ka zalunta lakin man zulim sai zama to wato magana farko ba ba hada take ana ta ba illa ta hanyar lafuzza amma hukuncin su ba guda bane dan hukuncin magana daban sannan kuma hukuncin kan adam daban kun fahimci wannan da kyau abubuwa ne waɗanda dole sai abin nan amma wani malami daga cikin malamai shine Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi yana da lissafi ya sanya masa suna As'ilatun wa Ajriba wato tambayoyi da amsoshin su ya wato tambaya 1236 a ciki shine ayoyin da adda matsala a cikin Alkur'ani sai ya kawo ya ce nan an ce kaza to in baka gane ba ga dalilin da yasa aka ce kaza dan muna da kafirai waɗanda ke suka a cikin Alkur'ani ko ba haka nan bane to baka fahimta ba malamai sai suka yi littattafai ibnu qutayba shi ma ya littafi akan wannan ta'wil mushkil alquran sannan kuma sheikh muhammad al-amin ash-shanqiti rahimahullahu ta'ala ko rahimahullahu ta'ala jami'an ya yi littafi dab'u ihamil ittirab an ayil kitab ka kalli ayoyi wagga aya zaka ga kamar ta ci karo da wannan to ba ba ci karo da baka juna ba kai ne baka fahimta ba ko ba ka nan bane ka koma wajen malamai su ga nan da kai amma sai ka tsaya kana rigima kana cewa a shi qur'ani ba sai an koya ba kowa ba الشيخ محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي با وانت امام فخر الدين الرازي من التفسير الكبير با yake cewa illa man zulim shi a wajensa wato illa bi ma'ana wa shi a wajensa kenan Allah baya son a bayyana mummunan zance wa man zalama hawa man zulim har wanda an ka zalunta Allah bai so yayi wannan bayani ba ina fata an fahimce to kaga shi illa kuna bi ma'ana ruwa amma Sheikh Mustafa Al-Adawi Mustafa ibn al-Adawi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wato ƙasar Misra na wannan zamani ya daga cikin waɗanda suka yi ta haƙiƙin wannan littafi ma'ana sun bi diddigin littafin har aka buga shi yake cewa wannan magana ta wannan malami ta saba ba abinda malaman tafsiri gaba ɗaya suka tafi akan shi dan haka wannan magana sai a mar masa da abinsa bai dace a ce har wanda an ka zalunta ba bai da izinin yayi magana ba a bugun yaro kuma a hana mishi kuka kuma haka suka ce ba dole na ya an buge shi a bari ya koka amma a ce a buge ka a hana ma kuka wannan ba zai yiwa ba kuma wannan magana ita ce mafi karfi bai dace ba babu ni dai iya littattafan da gani ba taɓa ganin wanda ya ce illa a wannan wuri bi ma'anar wawu ba sai zaman to zallatu alimin ne kuskure ne da malami kuma kowa yana yin kuskure ko ba haka nan bane dan haka muna fata Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mu gaba daya to sai malamai suka ce to anan illa man zulim Allah ya istisna'i sai wanda aka zalunta kamar munafikai dabi'o'in su wadanda ba su da kyau azzalumai daga cikin musulmai waɗanda suka aikata abin da bai dace ba za a yi bayanin abin da suka yi na zalunci dan haka kaga yan jarida nan sun samu damar su bayyana zaluncin da ake yi ka a ce ba su da dalili an fahimta amma ya zama sun yi don neman gaskiya ba don su biya mu wani bukata ba an gane wannan da kyau sai mutumin da aka sharrin sa ya yawa kaga nan daga nan za mu samu cewa a shari'a yan akwai matsala waɗanda suka yi ƙarya suka rubuta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da ba da gaskiya ba illa man zulim sai mu bayanin halayen su ba dan muna kyamu su a'a dan mu kare shari'a ina fatan an fahimce ni in akwai wata maslaha ta shari'a dole za a yi amfani da shi ina fatan kun fahimce ni Jamaluddin al-Qasimi a cikin tafsirinsa mahasinut ta'wil yake cewa nan da an ce illa man zulim wa ma'lumun anna anwa'adh zulmi kathira zaka san cewa nau'i nau'i na zalunci suna da yawa fama nuqila an salafi huna abinda aka cira so daga malamai a nan da wannan aya kidan an kawo asa daga salaf yace min zikri nau'in minhu waɗanda aka ambaci wani sashe na zalunci falaysa al-muradu hasra ma'na al-aya ba wai ana nufin in malami ya kawo misali guda ba yana nufin aya shi take nufi dan wani in yana bincike a cikin littattafan tafsiri ya iske maganganu da yawa sai sa tsammanin sun ci karo da juna a wani lokacin akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad yana yiwa maganganun sun ci karo da juna yana yiwa a'a maganganun ba su ci karo da juna ba amma kowane ya hange ɗaya daga cikin nau'i na zalunci sai ce kaza kamar misali wani ce tuta ma makwabci wani ce tuta ma mata wani ce tuta ma miji wani ce tuta ma ƴaƴa wani ce tuta ma shugaba wani ce tuta ma talakawa to kaga duk dai illa man gulim zai shiga cikin wannan kakka san tsammanin wato shine ake ba at-tafsirut tamthili a wajen malaman tafsiri dan haka dai ba ana nufin abin da yace balil qasdu abin da suke nufi su salaf tanbihul mustami' a fadakar da mai saurare alan nau'i akan wani nau'i daga cikin nau'i na zalunci wanda dan adam yake aikatawa an gane ko da haka in an zalunce ka an yi ba wani abu sai ka bayyana amma ba tare da ka abin nan ba wadansu ba har suka kawo misalin makwabci na cutar da kai ko kuma misali mutum ya zo ya zage ka ba kai mai laifin tsaye ba ba kai mai laifin zaune ba an gane hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah rawaito shi wato Imam Bukhari ya kawo shi a cikin Adabul Mufrad ba wancan littafi babba nasa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mustaba al-mustaba al-mustabani masu zagin juna guda biyu an gane wannan ya zagi wannan ya zagi wannan ma qala duk abin da suka faɗa fa alal badi minhuma zunubin yana akan wanda ya fara ka zo ka samu mutum kai ta zagin sa to in ya rama daidai irin yadda ka zage shi to zunubi yana akan ka domin shi bai maka wani laifi ba kai da kan zalunce shi ina fata an fahimci ni hatta ya'tadi al-mazlum sai wanda an ka zalunta in yayi ta'addanci ma'ana kenan ya ƙetare iyaka an yi mai ɗai ya yi biyu dama wani yana jiran a taɓa shi in an taɓa shi in an yi mai ɗaya shi zai yi goma ina fata ana fahimta ta akwai mutane da suna da irin wannan ɗabi'a don haka ana buƙatar mutum ya kasance mutum ne mai ladabi da biyayya wani ko ka zage shi zai barka da Allah ko ba haka nan bane tunda zagi ba cikin jikinsa zai shiga ba amma wani in ka taba shi subhanallah ce a ni in kai min guda sai na yi ma goma to ba a so haka illa man zulim sai wanda an ka zalunce shi wanda an ba da izini a yi bayanin zaluncin da aka yi don saboda wani lokaci ma a samu damar tun kuɗi zaluncin mutum ya zalunce ka ya fi karfin ka kana da wanda zai karɓo ma hakkin ka sai ka je ka yi masa bayani ko ba haka ba to illa man zulim Allah ya istisna'i wa kana Allah sami'an alima Allah ya kasance sami'an mai ji ne ga dukkan abin da ake faɗa in an faɗi daidai in ba a faɗi daidai ba kai kanka wanda an ka zalunta in ka ƙara ko ka rage saboda in an zalunci na adam ya fi son sai ya ƙara ko ba haka ba mace ta yi rikici da mijinta dama an ɗaura mata aure da shi ba ta so yana mata laifi tana tattarawa yana yi tana sai ta tattara ɗari da hamsin sai ta zo ta fara fafa fafa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza duk laifukan da yi sannan ta ƙara waɗansu hamsin kaji da ɗari biyu za ta zuwa kashe aure aliman Allah masani ne ya san abin da ke cikin zukatan mu kuma ya san abin da muke aikatawa wannan dai akwai tsoratarwa a cikin shi dan kan mutum ya je ya ketar iyaka ya zalunci sai Allah ce in tubdu khairan
in tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su'in fa inna Allah فإن الله كان عفوا قديرا الله سبحانه وتعالى يقول إن تبدو خيرا إن كن بين خيرا الخير ما أنا ما قلنا تقريكنا أو تخفوه كوكوك أويشي شي الخير كما هكذا أو تعفو عن سوء كوكوك يافي لغا ممونا an gane yafewa mutum ai maka abin da bai dace ba ko a faɗa maka mummuna ka yafe fa inna Allah haƙiƙa Allah kana ya kasance afuwan mai yawan yafewa ne qadiran sannan kuma Allah mai iko ne ina fatan kun fahimta malamai suka ce wannan aya kwadaitarwa ne ga mutumin da aka zalunta ya yafe ina fatan kun fahimce ni ma'ana ka yafe kwadaitar da kai ne domin an nuna maka Allah afuwan qadira Allah mai iko ne akan komai Allah mai yafewa ne tare da kuna ma Allah laifi, ko ba haka ba, kuma Allah yana da ikon ya kama ku, kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai kama ku ba sai ya yafe muku to kuma ku yi kokari ku yi koyi da irin wannan aiki na Ubangiji. Ina fatan kuna fahimta ta, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kuma ai kuna so Allah ya gafarta muku, ku yafe wa in aqabtum فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور بايات وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله kaga ko ɗaitar wani in ka gada maka yafi in kuma ka gada maka rama in kana son lada sai ka abin ga wani ce a ladan nan dai a bar mai ita ni na yi buƙatar al'amari na in samu da in biya buƙata ta akan abin da ya aikata min wani mutum yake gaba da wani sai wani malami kira shi ya mishi nasiha ce to kai fa wannan abin bai dace ba akwai bai dace musulmi ba suna gaba fiye da kwana uku yanzu kaji kaji kaji abin da ya kamata a yi shi kuma iya gaisa da wancan sai ce mallam don Allah wai shin ita gaban nan ba ta da wata kafara a faɗa mai abin da nan ba su ni gaskiya ba su ai kai ba shi Allah subhanahu wataala ya tabbake ku to wannan aya in tubdu khairan aw tukhfuhu tana daga cikin ayoyin da suna da mutashabihatul alfaz wani lokaci suna batar da mutum musamman mai hadda alqur'ani tana da tamkarta a cikin suratul ahzab na an ce in tubudu khairan aw tukhfuhu a cikin suratul ahzab sai anka ce in tubudu shay'an aw tukhfuhu fa inna allaha kana bi kulli shay'in alima la junaha alaihim fi abaihim kaga anan a matsayinka da mai hadda alqur'ani cikin suratul nisa'i tubudu khairan cikin suratul ahzabi in tubudu shay'an dole sai ka san wannan dan tana yiwa kana nisa'i a jika cikin ahzab wata rana kana cikin ahzab a jika cikin nisa sannan malamai suka ce sun yi kama da irin wannan kamar cikin suratul baqara da Allah yake cewa wato wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah a cikin suratul ali imran sai aka ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah kaga a cikin suratul baqara wa in tubudu da tubdu an kafara amma a cikin suratul wato ali imran sai anka ce qul in tukhfu kaga an ƙara qul kuma sai anka da anka fara da tukhfu ma wa in tubudu ma fi anfusikum ita ko wato ali imran wato qul in tukhfu ma fi sudurikum to kaga hafizan alqur'ani ana son ya bambanta irin waɗannan ayoyi in ba haka ba wallahi akwai matsala shi yasa sai kaga wani biki kana cikin wata sura ka fara a cikin wata sura in tubdu khairan in kun bayyana alkhairi ko ba haka ba aw tukhfuhu ko kuka boye aw ta'fu an su'in ko ko kuka yafe daga mummunan abu wanda aka faɗa muku ko aka yi muku fa inna allaha kana afuwan qadira hakika allah afuwan mai yafewa ne qadiran mai iko ne akan komai tare da haka allah subhanahu wataala baya kama ku sannan kuma yana muku afuwa kidan kuma ku yafe dan saboda ku samu falalagun allah sai allah ce innal ladina yakfurun innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله سبحانه وتعالى إن الذين حقيقة وتندى يكفرون بالله سكي كافر تيم الله سبحانه وتعالى نن يكاو فعل مضارئ دن ينونا دأبهم وعملهم دائما abinda suke aikatawa a kowane lokaci bai ce innal ladina kafaru ba a'a innal ladina yakfuruna wadanda suke kafircewa ma'ana sun kafirce kuma suna akai kuma gaba ma in ba su ba suka yi ba abinda za su dage akan shi kenan wa rusulihi kuma suka kafirce ma manzannin Allah ina fata an fahimta wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi suna son su bambanta su rarrabe tsakanin Allah da manzon Allah ko ba haka ba wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin suke cewa mun yi imani da sashi wa nakfuru bi ba'dhin kun mun kafirce ma sashi wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila sannan suna son su samu hanya tsakankanin wannan da wannan ma'ana mun yi imani da wannan mun kafirce ma wannan kenan wato kamar wani musulunci ne sabo irin yadda turawa suke son su kawo da wani musulunci su ce ayoyi kaza ya kamata a daina aiki da su ya kamata a samu islam modiri musulunci na zamani to ne irin musulunci ne na zamani kaga kenan a kafirce mu dan su ayoyi ayi aimani da dan su ayoyi kaga dabi'a su ta suke son su afka mu a ciki wa yuriduna an yattakhidhu baina zalika sabila suna son su samu wata hanya wato a tsakankanin haka eh malaman tafsiri sun yi sabani akan suwaye waɗannan aya take nufi waɗansu malamai suka ce wannan aya tana magana ne kan yahudawa domin su ne ɗabi'ar su take akan wannan musamman akwai cikin suratul baqara wato aya da ta zo ta yi bayanin su وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نؤمن نؤمن ببعض ونكفر ببعض an gane ko wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu haka dan su malamai suka faɗa wanda suka ce a'a wannan aya kenan sun yi imani da sashen littafi ba sun yi imani da sashen wato abinda suka yi imani da shi na sauran waɗansu abubuwa sun kafirce ma ayoyin da suka ce a yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya tana magana ne akan kiristoci domin Allah ya ce musu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad ta hanyar annabi Isa ko ba haka mutum da shi ya gaya wa mutanensa kawai da an ce Allah ya ce to ai kaka to dan haka sai su ne lokacin da ya zo to waɗannan falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin kaga sun yi imani da sashen littafi sun kafirce ma sashen littafi an gane ko to a takaice dai a gurguje kuma wannan aya ta shafi yahudawa ta shafi kiristoci domin ya faɗa alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil yana nan a cikin at-taura sifofinsa kuma sifofin su suna cikin injila kenan kaga dukkan su amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd ko mun ce nasaru yayi ko mun ce kuma yahudawa yayi ina fata an fahimta sannan to ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai tan tagarya na asali wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kuma haƙiƙa mun yi ma kafirai tattalin azaba ta wulakanci والذين امنوا karanta wannan aya ta ƙarshe dan daga lokaci ya
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wallazina amanu billah waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa gaba ɗaya, walam yi farriƙu bai na ahadin minhum bu su rarrabe ba a tsakankanin annabawan. Ina fata an fahimta, malaman tafsiri suka ce nan bai na ahadin minhum, to ɗaya aka ce, an gane ko? To, amma alhali bai haka mata a ce, wato walam yi farriƙu bai na hum, tunda ahad guda ne, to an ka ce minhum kuma. to ya za a yi ahad ya koma zuwa ga jama'a ina fata an fahimce ni to wannan bayanin sai sati mai zuwa don waɗannan ayoyin dole sai mun koma akan su za mu ga miye dalilin da yasa waɗansu malamai suka ce a'a nan lam na fiyuta ko ba haka ba to shi ko in an ka kore to kowa zai shigo ciki ma ja'a ahadun an gane kenan kowa bai zo ba kenan an kore mutane da dama to ana iya cewa illa wani wai wani da wani kowa bai zo ba sai wani da wani da wani kaga mutumin guda aka kore amma saboda ana nufin jama'a gaba daya waɗansu kuma suka ce a'a ita baina an gane ni in ta zo tana ɗaukan ma'ana da dama an gane ni ma'ana abubuwan da duk suka gabata ana iya sawa baina tsakankanin su domin mi domin qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun tace awanun baina zalika kaga baina kinan ta nuna abubuwan da suka gabata ba guda bane kuma dan ya ce la faridun wala bikrun awanun baina zalik yace walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al wati fama minkum min ahadin anhu sati hajizina bai ce hajizin ba saboda mi saboda ya riga yayi nafyu sannan kuma wato ita baina wani lokaci inji wadansu malamai tana dauka da ansa ta tana daukan ma'anar jam'i kamar yadda zo a cikin ayoyin alqur'ani da dama walam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wadannan da sallu Allah zai ba su ladan su muka ce ladan su nan ba wai a lahira kadai ba kamar yadda wasu malamai suke faɗa a'a hadda duniya in kai imani Allah zai baka lada Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi halifan walam yakun minal mushrikin شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم babu dalili a ce sai lahira wai za a ba su don wannan nasa wasu suna sa tsammani in an ganka kana da dukiya mai yawa ko ka samu mulki mai yawa kamar baka da imani ba gaskiya bane annabi Sulaiman Allah ya bashi mulki ko ba haka ba kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin sai mun fahimci wannan da kyau da sallo Allah bai ba su ladarsu wa kana Allah ghafurur rahima hakika Allah subhanahu wataala ya kasance mai gafara kuma Allah subhanahu wataala ya kasance mai jin kai kuma walam yazal bai gushe ba to dan ya kamata mu dakata dan waɗannan ayoyin dole sai mun sake dauko su daga innal ladina yakfuruna billahi wa rasulihi don akwai bayanai da dama da ya kamata mu gabatar akan su abinda mun ka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure saboda tuntuɓe ko karancin ilimi Allah subhanahu wataala ya gafarta muna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته